بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a mu da haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi wanda shi ne yammacin 21 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan jiran mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 31 ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na masjid umar ibn al-khattab wanda aka fi sani da suna dandali da ke nan cikin wadan zaria a nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi yau insha Allahu a suratu al-shifaq saboda ka wannan shine darasi na farko a wannan sura ta suratu al-shifaq har ma bi karanta mana wannan sura gaba da yanta insha Allah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نعم بارك الله فيك wannan sura da ake kira da suna suratul inshiqaq a zamanin sahabbai lokacin da ake rubuta alkur'ani an fi kiranta da suna suratu idas sama'un shakkat suraka za mu ga cewa a riwayar abu salama dan abdurrahman wadda ke cikin bukhari da muslim da ya ruwaito cewa sayyidina abu huraira qara'a bihim idas sama'un shakkat fasajada fiha sayyidina abu huraira ya musulmanci ya karanta suratu idan sama'un shaqqat kuma yayi sujuda a cikin karatun a kamar da zamu zo mu ji akwai mahallin sujuda a cikin wannan sura shine wa idza ƙuri'a alaihimul ƙura'an la yasjudun aya ta 21 kenan ko to da haka a wancan lokacin haka ake kiranta da suna suratu idhas sama'u shaqqat a haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya karanta ta yin sujuda kamar da zamu dubi su amma daga baya an dawo ana ce mata suratul inshiqaq kamar yadda wacce muka ji ana ce mata suratul infiqa ɗan uwarta kenan wannan sura ita ce sura ta 84 a cikin jirgin surori a lissafin mushafu Uthman a tartibin sauka kuma a tartibin yadda Allah ya aiko su ita ce sura ta 83 ta sauka gabanin suratul rum alif lam mim gulbatul rum ta sauka kuma bayan suratul infitar wacce da ta gabata mafi yawan malaman tafsiri da malaman ulumul qur'an sun fi kiranta da suna suratul inshiqaq kamar da muka ambata wasu kuma sun kiraye ta da suna suratul inshaqqat da kuma suratul kadhi duk an kiranta da wannan sunan babu sabani tsakanin malaman tafsiri da tarihi da malaman ulumul qur'an akan cewa sura ce makkiya wacce ta sauka gabanin hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam daga cikin falalarta al-imam muslim ya ruwaito hadisi daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda cewa mun yi sujuda sajadna ma'a rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama fi idha sama'in shaqqat cewa mun yi sujuda tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a karatun da sama'un shaqqat da kuma ikra bismi rabbikal ladhi khalaq waɗannan surori guda biyu suna cikin kisarul mufassal kuma suna da sujuda duka a cikinsu sabanin maganar da wasu malamai suke faɗa cewa babu sujuda a cikin kisarul mufassal idan mun zo kan ayar za mu ƙara yin magana akan wannan gwargwadon hali insha Allah wannan sura tana da aya 25 a bisa lissafin ƙurra'u mutanen madina da mutanen ƙasar kufa amma a lissafin ƙurra'u 'yan basara da mutanen ƙasar sham su suna mai da lissafinta zuwa ga aya 23 babban jigon wannan sura shine bayani akan wasu daga cikin mashahid na ran tashin alkiyama da abinda zai faru na tashin hankali da rudani da sakamako wanda za a yi ma 'yan wuta da 'yan aljanna da littafai da za a ba su da kuma abin da ke cikin haka na wa'azi wannan shine babban cigonta labarin tashin alkiyama da wasu sassa na cikin ababen da za su faru ranar tashin alkiyama din kamar yadda yake dama mun sha fada cewa wannan shine jigo gama gari na kusan dukkanin ilahirin surorin da ke cikin wannan juz'i na juzo amma Allah malaki sarki ya fara wannan sura da faɗinsa cewa idan sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa hukkat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa hukkat Allah yace idan sama'un shaqqat idan sama ta tsatsage wa adinat li rabbiha kuma ta saurara ta bi umarnin ubangijinta wa hukkat kuma abin da ya cancance ta kenan wa ilal ardu muddat kuma idan ƙasa aka tale ta wa alqat ma fiha kuma ta yi watsi da abin da ke cikinta wa takhallat ta rabu da shi wa adinat li rabbiha ita ma ƙasa ta amsa kiran ubangijinta wa hukkat kuma abin da ya cancance ta kenan Allah ya ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihun lalle kai mai gwagwarmaya ne da faɗi tashi ila rabbika izuwa ga ubangijinka kadahan wata irin gwagwarmaya famulaqi kuma kai mai gamuwa da shi ne a alin shiqaq da aka ambata a wannan aya ta farko shine dai abinda muka ji na idas sama'un fatarat in fatarat da in shaqqat duka ma'anarsa daya wato idan sama ta kyakkece lalacewa da za ta yi ta zama ta gurguje ta zama ta samu tsatsagewa a jikinta kamar da Allah yake cewa wa yawma tashaqqaqu al-ghamam as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila al-mulku yawma idhil haqqu lirrahmani wa kana yawman 'alal kafirina asira ta cikin suratul furqan wato sama za ta tsage ga baki daya hakan a wani Allah yana cewa wa fa idza fa idza samau menene ba wa idan shaqqa ta cikin suratul rahman fa idan shaqqatis samau fa kanat wardatan kaddihan fa idan shakkatis sama'u idan sama ta kekkece fa kanat wardatan ta zama ta yi jazir kaddihan kaman an jika jar fata kaman an jika fata irin irin wanda yake nada laya din an sa mata jan abu to idan aka jika ta ya kake ganin ta Allah ya ce haka sama za ta kekkece ta zama ta yi laushi ta yi jazir kaman yadda kaga ana jika fata wadda ake rufa laya da ita fa kanat wardatan kaddi halikin a wani waje kuma Allah yana cewa fa idza nufikha fi suri nafkhatan wahida idan aka yi busa guda daya a cikin kaho wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida aka hada kasa da da duwatsu a waje daya aka yi musu kwaf daya aka wargaza su suka yi laushi ga baki daya Allah ya ce fa yawma idin waƙa'atil waƙi'a ranar mai aukuwa ta auku sai ya ce wan shakkatis sama'u sai kuma sama ta kyakkece fahiyar yau ma'idin wahiya ranar ba ta da ƙarfi a yanzu Allah yana farin ba mu labarin cewa tana da ƙarfi to amma ranar alkiyama wan shakkatis sama'u sai aka kyakketa ta fahiyar yau ma'idin wahiya ta zama mai rauni wal malaku ala arja'iha mala'iku ne ta ko ta ko ina a cikinta wal malaku ala arja'iha lungunan ta ko ina shine wa nuzulul malaikatu tanzila wadannan ayoyi suna fassara junan su idan sama'un shaqqat idan sama'un fatarat fa yawma idhin wahiya fa kana wasan kaljihan duka za su hada in ka hada za su baka hoton abinda zai faru na fashewar sama da rugujewa al'amarinta da rikirkicewarta da sassaukowar mala'iku su cika duniya bayan tawar da su Allah ya samu cika da imani sai Allah ya ce wa adilat li rabbiha sama ta amsa kiran ubangijinta wa hukkat kuma dama abin da ya kamace ta kenan ma'anan adinat ay sami'at kamar yadda zuwa cikin hadisin bukhari da muslim na abu huraira Allah ya kara masa yadda da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma azina Allahu li shay'in ma azina li nabiyyin hasani sauti yataganna bil qur'an babu abinda Allah yake saurara kamar yadda yake sauraron muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana kanta alqur'ani shine ma'anar azina to haka anan ma wa adinat li rabbiha sama ta saurari maganar ubangijinta kamar da ibn Abbas ya fasara wa hukkat kuma shine abin da ya kamace ta kamar da Allah yake fada a wani waje cikin fusilat wa qala laha fa qala laha walil ardi ya qaw'an aw karha qalata ataina qa'i Allah yace musama da ƙasa ku zo nan kuna so ko ba kwa so sai su ce mun zo bisa da'a gare ka ya Allah da sammai da ƙasa da dukkanin sauran aflaku suna bin umarnin Allah turkaiyan ba sai masa musu dan adam da aljani su ne waɗanda suke da taurin kai na Allah ya ce ayi su kangare Allah ya ce a bari su yi azarbabi su aikata Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa adlan li rabbiha wa hukkat wa idal ardu muddat sai kuma ƙasa ita ma a lokacin muddat wato za a tale ta al-imamu ibn jaririn ya roto hadisi a cikin tafsirinsa da isnadi kyakkyawa yadda yake yana da dan matsala ta fuskar kasancewar shi mursali ne bisa sabanin da aka yi akan sunan sahabin da ke cikin riwaya ibn hajirin da wasu malamai su yi magana a kai amma dai magana ce mashahuriya a malaman hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana yawmul qiyama idan ranar alqiyama ta yi maddallahu al-arda maddal adini Allah zai tale kasa irin yadda ake tale buzu idan ana so a mai da shi abin hawa in yadda ake tale fatar rago ko saniya ko akuya a yi buzu ai an san buzu ko wanda suke ɗan shekaru za su sani yanzu kowa ba bakin shi yake cinye yanzu to amma da da ake buzu da ake sa wa liman wannan da ake yi da fata ya kake ganin za a yi shi sai an tale shi ko ina an baje shi babu kwana babu rami babu lungu a kakkafe shi da kusoshi to irin wannan shine muddat annabi ya ce haka za a yi wa ƙasa za ta wayi gari babu tudu babu kwari babu rani babu lungu babu kwana babu kwazazzabo shine kamar yadda Allah yake fada cewa ranar alkiyama za ta wayi gari menene ma faɗin Allah wa yas'alunaka al-jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan babu kwana wala amtan babu tudu haka wanda yake karshen gabas yana ganin wanda yake karshen yamma wanda yake karshen kudu yana ganin wanda yake karshen arewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta la yakuna li basharin minan nas illa mawdi'a qadamai saboda yawan mutane tunda jama'anakum wal awwalina an tashi tun daga mutanen zamanin farko har na karshe saboda za a cika ƙasa maƙil kowa ba zai samu inda zai tsaya ba sai iya inda kafa shigowa ta tsaya kowa iya inda zai samu space din shi kawai inda zai sai kafa shi babu inda zaka ɗaga kafa ka canza waje ko ka tsuguna ko ka shingida ko aje ma kujera kowa wurin tsayuwarsa iya wurin kafarsa saboda yawan dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta la yakuna li basharin minan nas illa mawdi'a qadamaihi annabi yace fa akunu awwala man yud'a za a kirayi mutane daya bayan daya ana kiransu suna zuwa gaban Allah ana musu hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda za a fara kiran sunan shi shi ma za a kira shi da tsuran sunan shi misali kama a ce muhammadu dan abdullahi ko muhammadu ko ahmadu dan abdullahi salawatullahi wa salamu alaihi annabi ya ce da aka kira ni sai na fito gaba wa jibrilu an yamilir rahman sai na ga mala'ika jibrilu yana bangaren dama da ar'ashin Allah ya ce wallahi ma ra'ahu qabla shi ma kanshi jibrilu bai taba ganin Allah irin ranar ba shi kanshi bai taba samun irin wannan kusanci ba fa aqulu ya rab sai na cewa Allah ya Allah wato saboda rudani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jibrilu sai ya tsammanin kamar tuhuma shi ma za sai ya ce ya Allah duk abin da na ga mutane a duniya wallahi wannan shi yace shi yace ga gaci a mana wallahi inna hadha qala li innaka arsaltahu ilayya ce Allah wannan jibrilu shine yazo ya ce mun kai kace in fara saboda tsaba tashin hankali sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama sadaka karka da mu gaskiya ya fada maka to sannan sai manzo Allah ya dan ji sauki sauki to shine ma har zai iya cewa ya rab ibadaka abaduka ya Allah ga bayinka nan sun bauta maka fi atratil ardi a dukkanin bangaren kasa a cikin duniya sai Allah ya ce mashi na baka dama ka je ka ceci waɗanda ka so a ciki cikin mabiyanka waɗanda ba sa kaza waɗanda suka yi kaza da suka za sai ba maza Allah damar ceto sai annabi ya ce wa hadha huwa al-maqamul mahmud wannan shine fadin Allah da yake cewa asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya tashe ka a wani matsayi abin yabawa wanda duk lahira kidan za ce ba duk duniya ba duk lahira kowa sai ya ci alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya yaba kokarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan kokarin da annabi zai yi shi zai bada dama a ce to duk mutane su zo a musu hisabi kowa ya san matsayin shi wannan shine ma'anar wa idal ardu muddat kasa za a tale ta kamar da ake tale buzu ko fata idan za a mai da tubuli Allah ka sa mu cika da imani Allah ya ce wa alqat ma fiha wata khallat kuma a lokacin ita ƙasa za ta fitar da duk abin da ma fiha abin da ke ƙarƙashinta na gawawwaki da ƙasusuwa da ragowar duk abin da ke ƙarƙashinta kamar da ibn Abbas ya fasara wata khallat ya zama ta zama empty babu komai a ƙasar ta fitar da duk wani abu ta zama empty kamar da Allah yake cewa idza zulzilatil ardu zilzala idan aka girgiza ƙasa iyakar girgiza wanda za a yi mata wa akhrajatil ardu athqalaha kuma ƙasa ta fitar da abubuwan da ke cikinta masu nauyi su ne gawawwakin mutane a wani je kuma Allah maɗauki sarki yake ba mu labari ibn jaririn yake cewa anan shi kuma wato ma'anarta anan alqat ma fi batniha min al-mauta za ta fitar da abin da ke karkashin ta na matattu wa takhallat mimma ala zahriha min al-ahya su ma kuma na samanta wanda suke matattu ta tashi da basu waje wasu wasu ka ce alqat ma fi batniha min kunuziha za ta fitar da duk abin da ke karkashin ta na gwalagwalai zinariya azurfa ɗanyen man fetur duk wani abu da ke kasanta na arziki za ta bunkuro da shi a ganshi a waje wa ma'ajiniha wa takhallat anha ta zama babu komai a ƙarƙashin ta a ranar ba ta buƙatar komai fala ya buƙa ta hata hashe'un saboda ita ma ta kanta take Allah ya ce wa ajilat li rabbiha wa huqqat ita ma ƙasa za ta amsa kira da umarnin da Allah ya bata kuma wa hukkat ita ma abin da ya cancance ta ke malamai sun yi saɓani game da wannan iza-iza da aka ambata menene jawabinta izal izal sama'u shaqqat wa adlat li rabbiha wa hukkat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adlat li rabbiha wa hukkat to kaga ba saki ambatan wata iza ba to me jawabinta kamar yadda muka ji gabar sutul infitari wasu malamai suka ce jawabinta kamar farra'u ya ce azinat ɗinnan shi ne jawabinta a wawun ɗin ya ce za'ida ce kamar yadda Allah yake cewa misali falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu to anan amsar falamma aslama shine nadainahu da haka malamai suna ganin wawun za'ida ce yace irin wannan ta'abirin ne an amma wasu malamai suka ce ba haka bane suka ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kada hanfa mulaki shine amsar wasu malamai kuma kamar shi kanshi ibn jaririn ya koyi bayan cewa a amsar koyayya ce saboda idan an boye amsar za ka yi ta kaddarawa me zai faru me zai faru me zai faru ga wanda zaka ce mai yaro idan na kama ka ko sai ka bar shi iyana baka fara mishi me zaka yi ka kama shi ba zai tunani guda dubu da daya akan me za ya mishi kamar yadda Allah yake faɗa game da kissa sai na Aisha cikin sautin nur da Allah yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabur rahim wallahi wannan abin da kuka yi na kazafin kazafin nan da ake tayarawa da ba dan gafara Allah da kasancewa Allah mai tuba ne mai an san gafara ba Allah bai fara abin da zai da me zai muku bai fara ba haka ban magana a buɗe to sai aika tunani da Allah ya halakar da mu da Allah ya kama mu da Allah ya yi maganin mu da Allah ya sa kaza to haka nan ma da aka ce wa ajiyar da rabbiya wa hukat ba a faɗi jawabin ba me zai biyo baya shine cewa kiyama ta tsaya bala ya kan kama Allah ya yi fushi kai ta kaddara bai amsa Allah ya ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi ya kai dan adam innaka kadihun lalle kai mai aikin wahala kana ta kwazo kana ta gugurmaya kana ta aiki ila rabbika kana mai tafiya zuwa wajen ubangijinka kadahan kana aiki na wahala famulaqi zaka gamu da shi wato zaka gamu da sakamakon aikin ko kuma zaka gamu da Allah ubangijin da zaka je wurin shi a wato da aikin dan adam yake sawa'un na alkhairi ne ko na sharri ne babu yadda ya iya ya iya canza tafiyar shi zuwa ga lahira babu wani da ke duniya wanda ya isa ya ce to shi ba lahira ya nufa ba kuma wannan aikin nashi na alkhairi ko ba na shar ko ko ba na alkhairi ba shine dai abin da zai tara a lahira to Allah yana tuna mana cewa duk wanda fa yazo duniya aka riga aka haife shi ko ya ki ko ya so ko ya bacci ko ya farka ko ya rayu ko ya mutu wurin Allah da zai koma babu wanda ya isa ya kasa ko ya fasa ko ya juya akalar tafiyar shi daga koma gurin Allah ba wanda ya isa wannan duk yadda ya buga ya raya zuwa ga Allah zai koma saboda haka a cikin hadisi wanda ke cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Jibril alaihi salam ya zo ya same shi ya ce masa ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ish ma shi ita ka rayu iya shekarun da kake so wa amal ma shi'ita ka aikata duk abin da kaga dama wa habib man shi'ita ka kaunaci duk wanda kaga dama yace fa innaka mulaqi rabbak ka sani zuwa ga ubangijin ka zaka koma babu yadda za a yi ka fasa koma zuwa ga ubangijin haka na annabi Musa alaihi salatu wassalam da yazo aka turo masa mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa yazo ya shiga gidansa babu izini yana cikin bukari shi ma wannan kissa ko annabi Musa yayi fushi ya mare shi har ya fasa masa ido mala'ikan mutuwa ya tabbagon Allah ubangiji ya ce ya Allah ka tura ni gun wani bawa wanda baya son mutuwa Allah ya yi mala'ika ya ma annabi Musa wahayi cewa idan baka son ka mutu yanzu ka samu bijimi na sa ka taba jikin shi duk abin da hannunka ya taba na inda ka shafa a jikinsa kowane gashi guda daya shekara sai a kirga yawan gashin da ka taba yawan shekarun sai ya ce to ya Allah bayan waɗannan shekarun sai kuma mene Allah ya ce sai ko mutuwa ba ce to inda haka ne abin da mutu kawai ne mana komin tsawon shekarun da za ka yi walau ishta alfan sun ma'alfai ne ba a da ha falabun da min yamin tasir ilal kabar Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka fara halitta ku zuwa ga cikin ku zamu mai cikin ta zamu maishe ku kuma daga gare ta zamu sake halitta ku mu tashe ku taratan ukhra jibi labarin wancan mutumin da yayi saban Allah yayi saban Allah ya ji tsoro sai ya ce ma ƴaƴan shi idan na mutu ku je bakin teku ku kona gawata ku mai da ita gawayi sannan ku dandaka ku dandaka sai ta yi laushi sannan ku daga ku kalli inda iska take tashi ku shekar da ni in bi iska gaba gida haka ko suka yi mishi sai da suka ji suka gama ji wannan dabarun suka shekar da tokar ta bi iska sai Allah ya sa malaku ya ce a tattaro shi gaba daya a sake moldin din shi a mai da shi mutum a aje shi gaban Allah wai shi yayi haka ne saboda tsoron kai game da Allah ya zai yi kai ya gamu da Allah saboda zaba tsoro a mai da shi toka a sheke shi ya tafi da Allah ya tsaye da shi a gaban shi ya ce ya ya ya yabna adam ma hamalaka ala ma fa'alta me ya kai ka zuwa ga yin wannan aiki sai ya ce tsoron ka ya Allah tsoron gamuwa da kai shine sai Allah ya mishi alfamashi to kaje na gafarta ma a shahid shine duk yadda mutum ya kai da bugawa da iya dabarar shi bai isa ya fasa tafiya zuwa ga wurin Allah inda ya kama hanya kenan wurin Allah Allah ka samu gama lafiya saboda haka Ubarak dan Sabit ya rubuta hadisi wanda yake cikin Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wanda duk yake son gamuwa da Allah to Allah yana son gamuwa da shi menene son gamuwa da Allah shine ka dinga aikata aikin alkhairi annabi yace wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa wanda kuma baya son gamuwa da Allah Allah baya son gamuwa da shi Aisha radiyallahu anha ita ji wannan hadisi sai take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya manzo Allah amma kowanne a cikin mu ai yana kin mutuwa ba wanda yake son ya mutu shin wannan ba zai zama kin gamuwa da Allah ba sai ya ce mata a'a ba haka bane laysa zalika ولكن المؤمن إذا حضره الموت مؤمني ألوكتين دا ملائكو سكزو ذاس حكرنسا بشرة بردوان من الله ومغفرة سيس مسا بشارة cewa Allah ya yarda da kai Allah ya maka gafara Allah ya baka karama Allah ya baka aljanna falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amamahu a lokacin sai ji babu abin da yake kauna nan duniya kamar abin da zai tarar na gamuwa da Allah da ni'imarsa da gafararsa da karamcinsa to daga nan sai ji yana kaunar gamuwa da Allah sai shi ma Allah ya kaunaci gamuwa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa annal kafira idza atahu ajalu shi ko kafiri san da za a dauki rayuwarsa bushira bin nari wa maqatin min Allah sai a masa bushara da azaba da kushin Allah fama kana shay'un akraha ilayhi mimma amamahu sai ya ji babu abin da yake kinan duniya kamar zuwa lahira fa kariha liqa Allah fa kariha Allah liqa sai zama yana kin gamuwa da Allah Allah ma na kin gamuwa da shi shine fasara da malamai suke ma ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi ya kai dan adam lalle kai mai wahala ne dan gamuwa da Allah ubangijinka wahala mai yawa wadda kuma ƙarshe za ka gama da shi wannan wahala idan akan aikin lahira ka yi sai ka ci nasararta wannan wahala idan akan aikin banza ka yi wahala domin duk abin da kake sai ka wahala ka babu wani jin daɗi da za ka samu a duniyar nan wanda za ka ce mai jin daɗi ne gaba ɗayan shi babu wahala in ibada ce kake yi sai ka sha wahala idan aikin alkhairi kake yi sai ka sha wahala in neman duniya kake yi ma sai ka sha wahala sawa'un kasuwanci ne sana'a ne boko ne noma ne kiwo ne babu wani aiki da bai da wahala wanda da yace ba zai wahala ba sai dai ya sha wahala mafi wannan wahala ba haka bane to wannan shine kadhan wahala fa mulaki Allah ya samu mu gama lafiya Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wannan shine bayani game da wato ire-iren mutane guda biyu da muka yi taji a surori mabambanta cewa a lahira mutane iri biyu kala na farko su ne masu tsira fa amma man utiya kitabahu bi yamini kaga dai wanda aka mika masa littafinsa da hannun damansa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi masa sakamako mai sauki a wayan kalibu ila ahlihi masrura sannan kuma ya juya ya tafi gun iyalansa yana cikin farin ciki anan ma akwai hadisin da Aisha ta rawaito wanda ke cikin Bukhari da Muslim wanda ke fassara mana wannan aya karara Aisha take cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita addu'a yana cewa Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai mini sakamako mai sauki kai mini hisabi mai sauki ce tace ya rasulullah mal hisabul yasir tace ya manzon Allah wannan sakamako mai sauki da kake yawan addu'a Allah ya maka irinsa wai me yake shi sai ya ce nabi ce mata qala an yanzura fi sayyi'atihi fayatajawazu anhu shine Allah ya kalli laifukan mutum sai kuma ya gafarta mishi kuma da muka ji hadisin riwaya muslim a baya cewa Allah madaukin sarki zai magana da kowane mutum ba tare da mai fassara ba Allah zai sanya shamaki tsakanin mutumin da sauran mutane sannan sai a gwada mai ayyukansa a ce a tasburu ma'asiyata kaza wa kaza kana iya tuna laifi kaza da kaza da kai yawma kaza wa kaza a wuri kaza da kaza inda makani kaza wa kaza a lokaci kaza da kaza a wuri kaza da kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza ra'a kan an kad ahalaka har sai mutum ya cire rai da ni'ima ya cire rai da tsira yana ganin cewa ya riga ya halaka ya shiga uku ya lalace sai Allah ya ce mishi saurara kwantar da hankalinka kad satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha anka al-yawm wadannan lifuka naka da kai su a duniya ai na satarta ka babu wanda ya san kai na boye maka su babu wanda ya san inda kai san da kai su to yau kuma ni ubangijinka zan gafarta maka su sai Allah ya ce ka tafi aljanna Allah ka sama cikin zamu siya shine al'anabi ya ce mata wannan shine hisaban yasira Allah ya nuna mutum ayyukansa kuma ya yafe masa sai annabi ya ce mata man nukishal hisaba udhiba duk wanda aka ce mishi me yasa ka aikata kaza udhiba to sai ya shiga azaba a wata riwaya halaka ya shiga uku ya lalace wannan riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal kenan da Ibn Khuzaimah a cikin sahihinsa sannan akwai hadisin da muka ambata na Abu Zari wanda ke cikin Bukhari da Muslim dukkan suna fassara mana ma'anan fa amma man utiya kitabahu bi yamin wanda aka bashi littafin shi da hannun damansa wato kafa a zo kan hisabin an riga an raba wa kowa report card ɗinsa to da zarar mutum ya ga cewa an miƙo mai da dama ya karɓa da dama to wannan alama ce akan cewa fasaufa yuhasabu hisaban yasira sakamakon da za a yi masa irin wannan ne na art wa yanqalibu ila ahlihi masrura kuma zai koma zuwa wurin iyalansa yana cikin farin ciki to iyalansa ko dai ga ɗan uwansa na duniya waɗanda aka ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani ya gudu yanzu ko zai dawo wurin yana neman su ko kuma ya zama iyalan shi na aljanna huru ain sune wa yanqalibu ila ahlihi masrura ya koma wurin su cikin farin ciki ya zama cikin wa ashabul yamini ma ashabul yamin sune waɗanda utiya kitabahu bi yamini yana cikin ɗan ashabul yamin wanda Allah ya ce fi sidrin maqdum suna cikin inuwa ta bishiyoyin sidr magariya wacce ba ta da kaya kasan anan duniya magariya bishiya ce mai kaya to ta cikin aljanna ba ta da kaya shine fi sidrin maqdud wa talhin mamdud da bishiyoyin ayaba masu ƴaƴan ayaban murtuka murtuka wa zillin mamdud da inuwa wadda ba ta kushewa aga inuwar duniya duk daɗinta an jima karar sai a neme ta arasa ta yi kwana ko kuma ta take ko ta koma yau to inuwar lahira cikin aljanna wa zillin mamdud wa ma'in masku da ruwa wanda yake zuba ko da yaushe Allah ya ce wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wala mamdu'a da kuma 'ya'yan itatuwa masu yawa wanda ba sa yankewa babu lokacin da za a ce yanzu ba lokacin mangwara bane ko yanzu babu lemu mai ruwa ko yanzu kankana ta kare ko aiba bata karaso ba ko yanzu irbi ba a shigo da shi babu wannan lokacin wa fakiyatin katiratin la maqtuwatin wala mamnu'a ko ba a hanawa ba a cewa ta fi karfin arzikin wani yanzu wani suka aka fara nuna hayo da shayi ba ba ba haka bane ko da biyo da ake ganin shi kamar wani musabi wani bai samu ya ci ba sai dai ake shan ruwa ana shan kunu da kosai ana hamdala to kaga mamnu ake na wani wani Allah ka kaka hana mu ya Allah eh a cikin aljanna babu hanawa babu yankewa ko kuma abin da ko kana so ka ci shi a nan garin Zaria misali ko Kano ko Sokoto babu shi babu shi babu shi a garin yanzu misali strawberry parabola babu inda ake sani shi a garin kuma kudin ka sai sai an je kanti babba a wani gari in kana neman irin ayaba irin ta yan gayu dinnan wanda babu tabo a cikin ta babu sai dai ka samu wata irin ta kasuwar mata ga tanar rabi ribewa rabi rabi tsani haka zaka ta manage daga zika ci tsaba ka sani to kaga ba irin wannan bace irin wannan ayaba wanda take simul simul sai sai an je maka ake ganin ta ko Allah ya kyauta Allah ya ce wa fakiyatin kathiratin la maqdu'atin wala mamnu'a wa sururin marfu'a zuwa dai ƙarshen ayoyi to wannan shine ashabul yamin da aka ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ya koma zuwa wurin iyalan shi cikin wannan ni'imar a bisa fasarar da suke cewa iyalan shi din sune matan shi na aljanna wa sururin marfu'a inna ansha'ana hunna insha'a ya kuma wurin su akan wasu gadaje masu tsayi kuma an halice su halitta ta musamman Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira shi kuma ɗayan ɓangaren bayan an gama mana labarin ɓangare na farko na masu tsira 'yan aljanna Allah ka samu na cikinsu sai kuma aka dawo ɓangare na biyu na wanda suka taɓe suke cikin azaba 'yan wuta Allah ka tsare mu daga azabarka Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu wara a zahari kaga wanda kuwa aka bashi littafin shi ta bayan bayansa wara a zahari ta bayan bayansa fasaufa ya da'u sabura subura zai dinga kiran hallaka Allah ya ce la tada ulama suburan wahida wa du'u suburan kaseera karka kira hallaka daya zai dinga yi yana cewa ya halaka ya shiga uku ya lalace ya gamu da tsiya da fitina da jaraba Allah ya ce wa yasla sa'ira kuma zai shiga cikin wutar sa'ira wannan aya an ce ta sauka ne akan wani kafiri mai suna al-aswad ibnu abdul asad dan gidan dan uwan abu salama abu salama wanda shi sahabi ne yana da ɗan uwa mai suna al-aswad shine yake galatsi yana muguwar magana aka saukar da wannan aya a kansa kamar da ibnu abbas ya fassara ibnu kasir yake cewa thumma innaha jami'atun fi jami'il kuffar sannan bata tsaya akan shi ba ma'anarta ta hau kan dukkanin kafirai yace kamar yadda ma'anar waccan fam amma man uce kitabahu ta hau kan dukkanin mu'minai ibnu abbas yace ana ranar alkiyama za a dinga miƙa wa mutane da tafansu mummune suna karɓa da hannun dama ana zuwa kan kafiri idan ya miƙo hannun dama sai wani mala'ika ya cafe hannun sai ya juya hannun yadda kaga 'yan sanda suna idan sun kama mutum sai ya juya hannun sai ya caka hannun a jikin cikin wannan kafiri sai hannun ya bulo ta bayansa sai kuma a kama kanshi sai a juya kan kamar da kake juya kan keke sai kan ya koma ya kalli baya sai ya rike sai a mika mai littafin ta baya kan kan nashi kuma yana kallon keya da haka zai karanta littafin to da zaran ya ga haka shine zai fara ihu yana kururuwa waye da usubura yana kiran halaka yana cewa ya shiga uku ya halaka ya lalace wayasla sa'ira yasla sa'ira wato zai shiga wutar sa'ira anan akwai kira'a kala daban-daban a mutanen kasar makka su wato abin nan kenan a nafi'un al-madini da shugaban masu karatu na kasar makka da ibnu amir da kisa'i suna karantawa da wayusalla wayusalla sa'ira simaya'un damma da fata akan sadu da shadda akan lamu su ce wayusalla kaman yadda Allah yake thummal jahima salluhu صلى يصلي يصلى المبني للمجهول sauran masu kira'a kuma kamar yadda arma ya karanta kira'ar hafsu da sauransu su kuma suna karantawa da wayasla daga kamar yadda yake cikin sautin safat illa man huwa salil jahil sala yasdi wato ya shiga kenan wancan kuma yusalla an shigar da shi ina fata mun gane wa yusalla sa'ira sai a shigar da shi wutar sa'ira Allah ka tsare mu daga wutar sa'ira Allah yake innahu kana fi ahlihi masrura kaga shi wancan dan aljanna wa yanqalibu ila ahlihi a aljanna kenan masrura shi kuma wannan dan wuta innahu kana fi ahlihi masrura anan duniya ne ya kasance yana cikin wannan wadaka da sharholiya kamar yadda muka ji jiya cewa وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا fakihin su koma wurin iyalansu suna ta annashuwa da zolaya da ba'a da sakin baki to innahu kana fi ahlihi masura anan duniya ya kasance sharholiyarsa kawai yake yayin da shi mumini baya zama dan sharholiya a duniya ya shagala ya miƙe kafa kullun yana cikin tsoro da damuwa da tashin hankali da tunanin me zai kai ya kawo shi ko kafiri ya saki jiki ya ya miƙe kafa yana tashar koliyarsa innahu kana fi alihi masrura saboda daga cikin abin da zai sa mutum ya samu matsala a duniya shine shantakewa da ita gaba ɗaya biye mata kamar da Allah yake cewa ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء da Allah zai saki wa mutane arziki baja-baja nashe-nashe kowa ya samu duk abin da yake so a duniya to da mafiyan mutane ta'addanci za su sai Allah ya ce amma yana saukarwa a bisa lissafin abin da ya ga dama yadda ya kaddara akwai mutumin da zaman shi a talauci ya fiye mishi alheri da zai samu arziki rashin mutuncin da zai ba kaɗan bane irin zulubin da zai kwasa ba kaɗan bane dama kuma Allah cikin sunnar da ya tsara talakawa da masu ƙaramin ƙarfi da waɗanda ba masu faɗa a ji ba sun fi bin gaskiya sun fi karɓar gaskiya da haka ba ka ga su ne aswadul a'azam na sahabbai musamman wanda suka musulunta da wurwurin nan kamar yadda Abu Sufyana kirakar ya tambaye shi yace suwa suke shiga addinin yace talakawa da marayu da masu karamin ƙarfi sai ce haka zahiya da'awatul anbiya haka kiran annabawa yake zaka ga masu saurin karbawa su ne talakawa da waɗanda suke yi ayyukan nasu waɗanda suke mala'ufa waɗannan alabiyar ta kabaru ke sai wanda Allah ya taimaka a cikinsu amma galibi su ga sauran asar gaskiya ba wannan a attaraf da ƙarfin mulki da ƙarfin wadata da ƙarfin fada aji yakan sha makance idanun da dama daga cikinsu da kunnuwarsu daga ganin gaskiya ko saurara mata da shine inna wuka na fi alihi masrura lalle shi ya kasance a cikin iyalinsa wanda yake annashuwa yana sakankancewa yana sharholiya innahu dhanna allan yahur lalle shi ya lissafa cewa ba za a mai da shi ba bai yadda da wancan kadihun ila rabbika kada han mu laqi bala inna rabbahu kana bihi basira Allah ya ce ba haka bane ba yadda yake tsammanin cewa ba za a mai da shi wurin Allah bane ubangijinsa yana nan ya san abin da yake aikata a kamar da muka ambata shi kafiri baya tunanin lahira ya riga ya zama magruri da duniya kamar da Allah yake cewa fala saddaka wala salla walakin kadzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta shi bai gaskata ba shi bai salla ba sai dai ya karyata kuma ya juya ya koma cikin iyalansa ya tamatsa yana tanika yana tinkahu Allah ya ce innahu dhanna allan yahum yana kudurta cewa ba zai koma ga Allah ba azzannu anan yana da ma'anan al-husban yana lissafi domin azzan kamar da muka faɗa a baya yana zuwa cikin alkur'ani da ma'anun daban-daban mafi shaharar ma'anarsa shine yana zuwa da ma'anan al-yaqin kamar da muka misalta da irin fadin Allah madaukakin sarki alladhina yadhununa annahum mulaqu rabbihim da irin inni dhanantu anni mulaqin hisabiya yana zuwa da ma'anan shakka kamar fadin Allah madaukakin sarki misali in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni bil haqqi shay'a shakka kenan yana zuwa da ma'anan at-tuhuma kaman fadin Allah wa ma huwa anil ghaibi bi wa ma huwa anil ghaibi bi zani ai bi mutaham to yana zuwa da ma'anoni daban-daban to daga cikin ma'anonin akwai al-usban shine kaman wannan innahu zanna allan yaqura ai innahu ihtasaba shi al-safinsa yana ganin ba zai koma wajen Allah wannan lafazin hara yahur alhaur ibnu abbas yake cewa ma arafta tafsira ban san ma'anan wannan yahur din ba ina ta tunanin ne Allah yake nufi da innahu dhanna allan yahur yace hatta sami'tu imra'atan taqulu li bintiha har naji wata yarinya wata yarinya ko tana ce mata huri ai irji'i ilayya dawo nan fa'alimtu annaha ta'ani ar-ruju daga nan na gane cewa ana nufin komowa ne haka al-imam abul barakat an-nasafi ya ambata a cikin tafsirin sa a cikin mudallalin sa na gudu wato yanda cewa ibnu abbas duk da zurfin ilimin sa baya ganganci wajen faɗan abin da bai sani ba wannan kuma shine abin da ya dace ga duk mai hankali wanda yake so ya tsira ranar gobe kiyama Allah ya ce innahu zanna allan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira lalle Allah ubangijinsa yana sanar da abin da yake aikatawa kamar da Allah yake cewa waje inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake buya wa Allah a sammai ko a ƙasa haka Allah ya ce rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nuqrin Allah ka san abin da muke koyewa ka san abin da muke bayyanawa sai Allah ya ce wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama babu abin da ke kuya ga Allah a sammai ko a ƙasa cikin sautin Ibrahim kenan ko to da ire-iren su ga sanan shine ma'anar cewa inna rabbahu kana bihi basira Allah yana sanar da duk abin da kowa ke aikatawa da na ɓoye da na sarari da wanda aka yi da gangan da wanda aka yi da kuskure da wanda aka yi da ikhlasi da wanda aka yi da riya da wanda aka yi da daɗewa da wanda aka yi kwanan nan fi kitabin la yadillu rabbi wa la yusir Allah ya sani musbakan kuma ya ce a rubuta a ƙididdige ya san komai kuma ranar alkiyama zai gabatar da komai ga kowa kowa ya ga abin da ya aikata sadaka da abin da mutum yake tunani da wanda yake aikatawa da wanda ya nufa aikatawa bai aikatawa ba bai aikata ba da wanda ya aikata ya manta da wanda ya aikata ya tsaya mushi a rai da wanda yake so ya aikata Allah ya san komai da mutane suka aikata waɗannan gaɓoɓi na waɗannan ayoyi suna da fa'idoji da yawa fa'ida mafi girma a ciki shine wancan bayanin na kyakkecewar sama da ƙasa a yayin tashin alkiyama da kuma bayani akan ɗaya daga cikin alamun tsirara na alkiyama shine mutum ya ga an bashi littafin shi da hannun dama ɗaya daga cikin alamun taɓewa ranar alkiyama shine mutum ya ga an ba shi littafin shi da hagu domin waɗannan abubuwan za su faru ne kafin a yi sabu wai da sobu nusharat lokacin da za a watsa littattafai kowa ya gani kafin a zo abu layin kuma da za a ƙididdiga a yi lissafi game da waɗannan littattafan sannan kuma waɗannan gaɓoɓi suna alamta mana cewa daga cikin abin da ke sa mutum ya nace akan aikata laifuka akwai ƙaryata tashin alkiyama ala yadullu ulaika annahum mabu'usun koda yana ganin shi musulmi ne amma baya halarto alkiyama a zuciyarsa yana sakaci da yawan tunanin lahira to wannan shi ke sa mutum ya yawaita aikata zunubai wala ya khafu uba bai tunanin me zai dawo kamar yadda muka ga an ambata game da waɗannan kabarai cewa ba sa tunanin lahira innahu zanna allan yaqura baya tunanin komawa zuwa ga Allah saboda haka ya kai dan uwa musulmi abinda zai taimake ka wajen ka samu tsira a wurin Allah shine ka yawaita tuna lahira ka yawaita tuna mutuwa da abin da ke bayanta wannan zai sa ka karanta laifuffukanka wannan zai sa ka damu da sanin matsayinka a wurin Allah wannan zai sa ka yawaita istighfari da nadama akan laifukanka sai Allah ya rangwanta maka sai ya gafarta maka sai ka tsira insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya rangwanta mana Allah ya sa mu tsira Allah ya gafarta mana zunubanmu ina ganin bari mu saurara a wannan gaba idan Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba daga gaba ta gaba na falau singo fara kusurmu da shafa insha Allah shine gaba na gaba a cikin sura Allah wani ya gafarta mana Allah ya samu gama da duniya lafiya wanda muka farare ne Allah ka ba mu ladan sa kurakure Allah ka gafarta mana ka mana rahama da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi gaba ki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna min jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwil bihi alaina مصائب الدنيا وجعلنا من أبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين